alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahalillah amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ci gaba da karatun littafin kifayatul awam fil buyu'i hawi wa littafin a shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala a darasinmu na sha biyu kenan to shi ma dai littafin kamar an kai ƙarshe shi ba dai za a shiga khatima duk da khatima ɗin ya wasa'ata ya kunsa mata abubuwa masu yawa ba za ta kammalu a zama ɗaya ba khatimatun nas'alullaha husnaha wannan khatima ce muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa don alamu ne na nasara a ce mutum ya yi kyakkyawar cikawa za mu tashi baiti na 157 malai ce bai'ul musawamati ja muttafaqa kazal muzayadatu aidan mutlaqa wa bai'ul istimani inda al-aksari in kana man yajhalu za takhayyuri wal bai'u in kana ala tarbihi bi shartihi min jaizin marjuhi يحرم يحرم دون ستة أميال له تلقي سلع الرجال وبيع ما ليس لديك يحرم وهو خلاف عينة إذ يعلم كبيع حاضر لباد كالثمن مما ينال دون كسب وثمن والشيخ عبد الله ya ce khatimatun nas'alullaha husnaha za a yi bayani akan wasu matsaloli da suka shafi kashe-kashen ciniki kusan malamai sun kasa ciniki gida hudu to su ne zai yi bayani da kuma sauran hukunce-hukunce akwai ciniki wannan ta fuskar kulla cinikin sun kasa shi gida hudu ta fuskar kulla cinikin to kuma kowannensu aka yi shi a yadda aka faɗe shi to ciniki ya tabbata ba in kana duk da shi na ƙarshe cikon na hudun kamar dai malamai suna ƙyamatarsa an fi sun na ɗayan da na biyun da na uku to amma dai wannan na farkon da za a fara da shi to alƙadi iyad ya dacewa shine ahsanuha shi ne bai'ul musawamati shi ne cinikin tayi abinda ake kira cinikin tayi shi ne mai kaya ya bijirar da kayansa ga wanda zai saya ba tare da ya faɗa masa asalin kuɗin yadda ya sai kayan ba kawai dai shi mai saya sai ya taya ce to ina buƙatar kayan nan zan ba da kaza watakila mai kayan ya ce a ka dai ƙara to haka dai har su samu ittifaki kan wata gaba ba tare da shi mai kayan ya ce ga yadda ya so kayansa ba an gani kawai dai za su ci gaba da yarjejeniya wanda shi ne galibin cinikin mu a yau yana da yawa sosai za ka ga mutane na gudanar da shi so tari mu ce zo sai abu sai ka je ya ce na sayi ba mai cewa nawa kaza ya ce kaza ba wannan ba musawama ba ne an gane yau a shi dai mai saye zai ce to wa ka saye da shi mai saye sai ya kalle gwargwaron abin da yake ganin zai bada sai ce to na sayi kaza to shi ne musawama to wannan ita ce sura wadda aka fi so don ba a cika so mai kaya ya faɗi kuɗin kayansa ba an gane yadda ya sai kayan kamar yadda za a yi bayani an fi son kai mai saye ka kalli lahiyar kayan bisa ga yardarka sai ka taya in ya ji ya gamsu ya ce ya sallama ma in kuma yana neman ƙari aga sai ce ka ƙara basa amma kar ka zo ka ce a kai dole sai an faɗa duk irin yadda ake shi sai an faɗa masa me gaskiyan kaza to duk da dai ya halatta amma dai ba a cika son haka ba wai dole sai mai kaya ya faɗa ma nawa ya sayo kayan ko kuma kai mai kaya ka yi gaggawa ka ce to kaza na sayo shi eh to duk gaskiya an fi son a kauce ma wannan ja muttafaka to shi cinikin musawama ya zo a matsayin wanda an kai ittifaki a gun malamai duk malamai sun ce an yadda a yi shi an yadda an yadda a yi shi ko kazal muzayada to sai nau'i na biyu cinikin almuzayada eh almuzayada shine kaza an ka sai kayana wa zai kara to muzayada kenan an sai kayana dubu goma wa zai kara in bar masa aidan kuma mutulakan bisa wawaitawa to shi ma malamai sun ce babu komai an halatta ka faɗi yadda aka sai kayan illa dai ka tabbatar da cewa tsakani da Allah haka aka saya eh kar ka ƙirƙiro abu ka faɗa alhali kuma kila ko tayawa ba ba kasan suna haka nan eh ba wanda ya taya kayan shi amma kana zuwa sai ce yanzu yanzu ga wani eh wani sai shi kaza eh ka gani ko subhanallah oh to duk wannan ba haka aka so asali an bi da son shi mai sai kawai ya ga abu ya faɗi yau ya ce yana so tun da riba ba ta da haddi eh duk abin da wasu suka ɗauka ai in riba ta ninka kuɗin kaya an ci haram duk ba haka ba ne wannan duk bai cikin riba ai ita riba ba ta da iyaka yawa sa a kata in ka samu sa'a abin da dai abba aso ka sa cuta amma ita riba ba ta da wani ba ta da wani haddi illa kawai abinda malamai ke cewa an so a dan sassauta ma mutane to wannan musahabi ne shi kuma an so riba din to a sassauta ta amma dan ta yawan kuma ba wanda zai ce ka ci haram duk da na ji wani mai dawon malamai yana cewa ai riba in ta yawa haramun ne ita ma riba ce da hankali ne eh to dan ka sai abu dubu ɗari ka sai sai dubu ɗari biyu ba wani abu dubu ɗari a matsayin riba ka ci halat ko fiye da haka duk ba komai a ina eh da yawa wasu haka suka ɗauka amma ba wai wannan abin ba karatu ba ne gaskiya ita riba shari'a ba ta iyakance ta ba an gane to sai na uku wa bai'u listi imani inda laksari sai cinikin alisti imanu wasu kuma suna kiransa da alistir salu wasu malaman fikihu bai'u listi imani shi kuma shine mai kaya ya amince ma wanda zai saya ce tuwa ne gaskiya ni ban san yadda ake kasuwan nan ban san yadda ake sayar da irin wannan kayan nawa ba amma na baka amana ka sai su yadda ka san ana sayar da su sai ya wakala lamari gare shi eh musamman galibi irin masu tafowa daga ƙauye ko masu zuwa sabuwar kasuwar da ba su san kanta ba yawa to shi kuma wanda zai sai sai ya ji tsoron Allah tun da amince masa aka yi ko yawwa sai sai shi a yadda ya san haka abin yake to shi ake kira bai ulista imani eh to inda al'aksari gun mafi yawan malamai shi ma sun ce ya halatta amma fa in kana man ya jahalu in ya zan shi mai kayan ya jahilci yadda ake sayar da kayan tunda watakila yana yiwa kayan shi ba sayan su maye ba kila kyautarsa an ka ba su an ka ba shi ko to kuma bai taɓa wannan sabgar ba to kaga irin nan shi yasa shari'a ta yadda da shi wanda ya saba sai sai ce masa to wani yadda kuka saba sayan wannan abin to na baka amana ka sai shi a haka to da ni ban taɓa wannan harakan ba ba sai ne kuma ni ba eh to yawwa to za ta hayyuri kuma yana da zaɓi in ya ci amana ce bayan ya ba shi kuɗi daga ba sai an ka gaya mai ai abin nan nawa ya sai ce dubu ɗari to ai nan dubu ɗari da hamsin ake sayar da shi to yana da zaɓi ya koma mai ko ya ba shi kuɗin shi ko kuma ya cika mai kuɗi ne to yana da zaɓi tunda amana ya ba shi ko to sai na hudu walbai'u in kana ala tarbihi to sai cinikin riba shi kuma bi sharɗihi in an yi su bisa ga sharaɗinsa min ja'izin to ya halatta shi ne kamar kana da buhuhuwa na abinci kamar buhu goma an gane yawwa sai ka nemo mai saye to ne zo ga buhu guda goma zan sai da maka amma kowane buhu zan sai da maka shi kaza kuma za ka bar riba kaza sai shi ya ambaci ribar da yake son mai sai ya bashi eh to yadda ya halatta amma da sharaɗin in ya yi bayanin kowane buhu ga ribar da ta cancanci a bashi in kuma shaddodi ne kamar shadda hamsin to kowace shadda sai ya faɗi ribar da ta cancanta a bata sai ya bayani sai ce to wannan bandun na shadda riba kaza nake bukata gare shi saboda matakin kwalitin sa kaza wannan na biyu kaza wannan na uku kaza wannan na kowane sai yayi bayani to shine sharɗi to in yayi wannan bayanin ya halatta marjuhi amma wannan cinikin an rinjaye shi ba a cika sassa ba eh saboda abin da yasa aka kyamace shi dole sai ya faɗi yadda ya sayo kayan sannan kuma ya faɗi riba to kaga akwai kasaratul bayani eh to yawan bayanin da zai shi yasa shari'a ta ce to a daidai ba ne to karka zo ka cilasta mai kaya wai sai ya faɗa ma nawa sai a babu ruwanka eh sirri eh tunda da mai saye da mai sayarwa kowa sa'a yake ne ba eh kuma dama babban sharaɗin ciniki kamar da muka karanta a baya yarda da gaskiya in dai mai kaya ya gaskiya ba zalunci a ciki ba wani abu duk abin da ya samu halatti in dai mai saye ya yarda shi ma mai sayarwa da shi kenan waɗanga abubuwa guda biyu su ne ginshiki gaskiya da ya amincewar juna to shi suke kira da cinikin riba ga kaya na kudinsa kaza amma za ka bar riba kaza to wannan in son samu ne kar a yi shi waɗancan guda uku da sun fi shi tun da su kaga babu wani yawan bayani yawwa su wasu to kaga wannan don haramun ne saboda baka cin riba abinda baka mallaka ba shi ya kaya da shari'a yawwa sai dai ka mai da mai yawwa in har so kake to sai dai ya sai da maka da muka ce eh Mm. to a nan wakilta shi sun kai bai wakilta su yayi saboda haka babu laifi abinda sun ga sai suwa sai su kawo kenan kila in sun samu sama ga haka nasu ne ko wannan ba komai ya hita eh babu komai shi ma wannan ya halatta su kawai suna matsayin wakilai ne dillalai eh eh babu lalle amma nan dan gyaran da zai sai ce to abinda kuka samu na riba naku ne to shi a ƙarin da zai yi amma ni kaza nake so amma abinda kuka samu na riba to wannan lada aikin kuta to babu babu kawai eh yahi to ai ya ma sauki ga daga nan in ya je in ya ma samu sa'a sai sai 600 aga shi kenan ya baka ɗari uku ya rike ɗari uku eh ko bai ci haram ba eh tun da an samu yarjejeniya eh kuma kai ka ba shi ribat tun da asali riban to za ku raba ne wa junanku don shi ake kira da kirada ka ba mutum wani abu naka ya je yana sarrafa shi yana sayarwa sai ku ittifaki akan ko a raba riba gida biyu shi rabi kai rabi ko a kasa kashi uku ya ɗau kashi ɗaya kai kashi biyu to amma in ka ce kaya mai riba gaba ɗaya kai uwar kuɗi kake bukata to kuma ya halatta eh babu komai to wannan su ne kalan ciniki guda uku amma na farko to ahsanuha kawai ka saya mai kaya in ya gamsu ya sallama maka to ya harumu duna sittatil amyali ya harumu ciniki yana haramta duna sittati amyali ga tafiyan da bata kai mil shida ba lahu talaƙi sila'in rijali wanda zai je yana haɗuwa da fatake waɗanda suka ɗauko kaya za su shigo gari sai je ya tare su can bisa hanya ya sai e to in tahiyarsa daga garin zuwa inda zai haɗu da shi in bai kai mil shida ba to wannan cinikin haramun ne haramun ne ya bar garinsa kila yau ranar juma'a to akwai wasu da ke tasowa daga ƙauyuka za su shigo babban gari don su sayar da kayansu hajarsu shi kuma tun da asuba sai ya fita don ya je ya tare su to ta da zai daga garin zuwa inda zai haɗu da shi sharaɗin ingancin wannan cinikin sai in ta kai kilomi a mil shidda amma in mil ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar to wannan cinikin haramun ne ko da an ƙulla shi ko da ya saye bai yi ba saboda annabi sallallahu sallama ya hana amma malamai suka ce an ka samu zangon tafiyan mil shida to wannan sai ya zama kaman tahiya ce daga wani gari zuwa wani gari an kaddara kamar ya bar garin shi ne ya je wani gari ya sayo kaya amma irin yadda wasu ke su koma bakin gehen gari suna tare ƙauyawa masu shigowa duk wannan ciniki haramun ne kuma za ka ga wasu hayyar suna yi in ya shigo kasuwa to wannan babu laifi in ya shigo kasuwa wannan za ka iya saya tun da ya riga ya kawo inda ake sayarwa saboda mafi yawa galibi irin waɗannan suna yi ne don su su kwari mutanen ƙauyen su sayi da arha arha su kuma su yi sauri su kawo to in ba haka ba ka jira sai ya zo kasuwa mana in dai har babu wani abu to ka yi haƙuri tun da inda kake nan yayyo to kaga ba buƙatan ka je ka tare shi bakin gari to amma su wasu tun da ƙauya ne babu wayewa sai ka ga su ganin suka yi ai sa'a ta ma bari su sai daɗin wani daga nan sai ya koma ya juya da jakinsa ya koma gida ba alhali yadda ya sai kayan babu a wannan to da sahabbai na yi to daga baya sai annabi ya hana ya hana sai a dinga bari sai sun shigo gari to wanda ka so sai ya je ya saya saboda shigowansu kasuwa to zai nuna musu yadda farashin kayan da suka ɗauko yake amma in ka tare su can bakin gari to kaga ba a ma ci kasuwar ba ballantana su gano nawa ya kamata tunda galibi su ire-iren su ba wai sayowa suke yi ba nasu ne kila sun noma ne ko sun yi aikin ƙarhi to wannan duk ba daidai ba ne wa bai umalai saladai ka ya harumu haka ka sayar da abin da baya tare da kai haramun ne duk abin da baya tare da kai ba za ka bi za ka sayar da shi ba don baka mallake shi ba ka da tabbacin lahiyarsa tun da ba ka da tabbacin lahiyarsa kaga sai ka sai ka bari me ya shigo hannunka ka ya mallake ka kamar wanda aka faɗa ɗaru wanda zai zo ya karɓi kaya ga mutum a ya je ya sayar shi sai ya riƙe riba ya kawo ma wancan asalin kuɗi kuma ba tare da an yi wannan yarjejeniya ba to wannan duk ba daidai ba ne wa huwa shi sayar da abin da baya gunka ba mallakinka ba khilafu inatin saɓanin cinikin ina ne bai'ul ina bai'ul ina bai'ul ina shine kamar ka sai da mutum abu dubu hamsin bashi sai ce tuwa ne ba ne da kuɗi yanzu amma ka bari nan da wata kaza zan kawo ma dubu hamsin sai ce to babu laifi ya juya zai wuce a ya ce to ai ina tunanin yanzu ni kuma ka sai da mai shi kuɗi hannu dubu arba'in sai ka ba shi dubu arba'in kai kuma ka biyo shi dubu hamsin in wata ya ƙare ka ba shi eh to bai ul'ina kenan to wannan haramun ne eh eh eh kuma ya masa ƙari ya sayi haka zai tafiya sai a wani wannan ya tafi a baya kuɗi gehe shi ko sai a rage sun haka da kamar sauka to haramun ne yanzu ko
to haramun ne gaskiya bai halatta ai bai ul'ina ne wanda yana cikin bai'ukan da manzon Allah ya hana ɗan goji Mm, duk suna yi. da jahil- jahiliya ke yi shi to da annabi ya zo sai ya hana Mm. to ta fuskar sura ya saba mu sayar da abin da baya gunka amma dai ta fuskar haramci kuma duk an haramta su izi yi ulamu saboda shi bai ul'ina an sani kaga kuma da ka sayar da abin da bai wurinka kaga baka san halinsa ba to shi bai ul'ina din tunda abin gashi a hannu kaga shi an san shi to shine bambancin shi kawai da wancan ka bai ihadirin libadi kamar sai yadda mutumin birni wa ba ƙauye ƙauya sun shigo kasuwa sai wani ɗan birni ya zo ya ce to ku kawo zan sai da muku to shi ma haramun ne eh sai dai ya nemi ba ƙauye ɗan uwansa ko ɗan birni ya sai da wa ɗan birni saboda a nan ɗan birnin zai iya yi masa wayo ya yi amfani da wayewarsa ya yaudari me ya yaudari wancan ba ƙauye ko to ai wuyata ta sa sun kai wayo kwarai da gaske an daɗe ana ƙwaro su ko ba haka bane yau da gobe tafiyar zamani ta sa su ma sun ga gani to
Mun zai zama da wanda ya shigo sai eh dole sai an kwarai kafin ya gane ta gani ko duk wanda kan bai san makari ba to karon farko sai sun jefa shi rami Eh, amma an yi ma ɗaya an yi ma biyu an yi ma uku ai dole ka gane inda kan zaren yake Eh, to shi ma annabi ya hana Eh, kassaman kamar irin sayar da mai ba ƙauye ko ba fulatana ta zo da man ta kasuwa man shanu ko wani nau'in mai sai ɗan birni ya ansa ya ce zai sayar mimma yunalu duna kasbin cikin abin da dai za su shigo da su su 'yan ƙauyawan wanda ba wai wata wahala suka yi wajen samar da shi ba eh to irin shi aka hana amma in wahala ya yi to wahalar sana sa ya yi taka tsantsan kada a yaudare shi saboda yana tunanin wahalar da ya yi amma irin nono da zai tatsa komai to wannan a, an ce babu komai yana iya ba ɗan birni ya saida masa an gane e, tun da shi a, ba zai iya ba kai ɗan birni ya saida masa ba e, amma in na wahala ne to zai iya bayarwa amma irin nono abin da ya, ya- ya samu ba tare da wani aiki ba wasaman kuma ba kuɗi yasa ya sai shi ba to wannan zai iya ba ɗan birni ya saida masa amma duk abin da sai da ya wahala ko kuɗi yasa ya sayo to zai iya neman ɗan birni ya saida masa saboda shi ana tunanin tun da ya san kuɗin sa yasa ya saye to da waya ya bari a ƙware shi Eh. sau duk abin da zai zo ya ce masa dai sai ya tuno kuɗin da ya bada sanda ya saye. eh sabanin babulata za ta tatsa nono Eh, to ita koya za a iya yaudarar ta ba tare da ta gane ba saboda a arha ta tatsa nonon a gani To babu wata wahala da za ta abin nan to sai mu kwana a nan mukaddimar tana da yawa wani darasin sai a tashi wa ja'izun la'ajalin an yuslama sai a yi bayani a kan cinikin sautu salami wani ga kudi je su min kaza to shi za a bayani akan hukunce-hukuncensa da ƙa'idodinsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله